أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من أتكم بيان ون آية cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce yana daga ayoyin Ubangiji da ya halittar muku mata mutane ‘yan uwanku daga kanunku an halicci hawa'u daga awaza annabi Adamu sauran mata kuma an halicce su daga maniyin maza da mata Allah ya yi maku haka don ku natsu ku saba da su ya sanya kuma soyayya mai ƙarfi tsakaninku sannan kuma ya sanya rahama tsakaninku ya ce haƙiƙa akwai ayoyi ga mutane masu tunane na hukuncin ubangiji da hikima ta yi cewa allah ya halicci mata saboda amfanin maza ya halicci maza saboda amfanin mata don kowa ya natsu zuwa ga ɗan uwanshi shehu ya ce radiyallahu anhu mutum zai zauna mace ajanabi ya tare da shi ba ruwa ne da ita ba ta matar su mai ga zuciya amma da an ɗaura masu aure sai ka ga zuciya ce ta karkata ta natsu zuwa gare ta har ya donga tuna ta kuma ta zamo cikin abin da yake a zuciya ce ko da shi da kula shi wannan natsuwar tsakaninku yana rigan aikatar da soyayya soyayya shine saduwa da juna idan jima'i ya auku tsakaninsu to sai mawadda ta haihu tsakaninsu da ita kowa sai ya zama da ta'alluki da wani to yana jima'in nan kuma sai rahama ta zo rahama shine waladun ɗa in Allah ya arzita musu ɗa tsakaninsu to an samu rahama tsakanin shi da ita yace abin darajoji ne a samu natsuwa tukun da karkata zuwa ga juna sannan a samu soyayya dama shi mutum an halice shi akan son mai kyautata mashi in aka samu natsuwa aka yi aure aka zauna to sai a samu mawadda sannan in ana mawaddan nan kuma sai a samu haihuwa an samu rahama falihaza saboda haka ne amaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi tazwijil abkar manzo Allah ya hori cewa yanzu za ka yi aure ka yi ƙoƙari ka aure budurwa la'annal bikira saboda ita budurwa idza tazawwaja hal mar'u in mutun ya aure ta fa hiya kullu halahu dukkan ta tashi ce kuma da wuya a hada kai da wanda ka aura budurwa a sa maka magani ko a baka makaru da wuya in dai budurwa ka aure ta to da wuya taimaka wani abu na sharri da wuya wal mar'atu idza tazawwajat qablaka wa laysa laha waladun fa nisfuha laka wa nisfuha li ghayrik mace in ka aure ta ta riga ta yi aure kahinka kuma hatta ko bata haihu ba ya zama ta yi aure amma babu haihuwa ba da tsakaninsu to kai da ka aure ta yanzu daga baya to rabinta naka ne rabinta na tsohon mijinta ne ko da ba ta tare da shi ko da dai wani abu aka yi sai ta kwatanta tsakaninka da shi ko da ta gace kai amma dai Allah ya cece ni daga mugun can yanzu ga to tuna wannan ai mugun abu ce to balle in alkhairi ne ta ce a mace ya gaba da baya don Allah ji da kaza na hikari ne yanzu ko kaza ya hikari na kaga dole ka zama cikin bakin ciki da bacin rai gare ta ta ma da abu durwa ba ta yi wani auren ba balantana ta tuna da wani saboda kai kyautata a kurishin kyautata da haka in ka aure macen da ta yi aure kahinka to rabi naka rabi na wani in ka san haka sai kai haƙuri ran da ka gada cewa ta karkata ga tsohon mijinta ko kuma cikin dangin miji kaga tana kokari har dai ana saduwa zuwa buki ko zuwa gaisuwa ko zuwa wata harka da tsohon mijinta ko ƴan uwa ne to babu aminci wai za su tazawwaja qablaka wala ha waladun falaysa laka min hashi'un in ko ta yi aure kahin ka aure ta kuma tana da ɗan da ta bar wucan to baka da komi jikin ɗaya ne amma ruhinta ba naka bane ne rabi na tsohon mijinta rabi na ɗanɗanta shi ne ga adabin hausa ka tawo in ka auren mata da ‘yan ɗiya to gaskiya ka na nan gare ka amma dai kakka ba ta amana saboda za ta kwashi hacinka da kuɗinka tattalin ɗiyanta ta kai na wani gida ba kai ba ba ɗiyanka ba saboda hankalinta na can tabaro ko bi aka yanzu ko suwana sun samu kaza ko suwana kaza suka da'iman dai hankalinta yana ta wurin tsohon miji da wurin ƴaƴanta wal mutazawwijul akhir lam yahsul ala shay'in shi wanda ka aurenta yanzu ba shi da komi cikin soyayyarta da kuma rahama tsakanin sai dai ta hakuri fa haza amma shi yace to amma ba wai ya yanke hukunci bane galiban galibin lamari haka yake da yawa wanda yake za ta zo ba haka ba amma dai galiban to lissahin nan da shehu ya haka yake sai ku tambaye masu auren wasu mata bayan sun yi aure inda fi zalika la'ayatin akwai ayoyi cikin haka amma liqaumin yatafakkaru ga masu tunane fi sunillahi tabaaraka wa ta'ala cikin aikin ubangiji tabaaraka wa ta'ala mannabin nikahi Allah ya kawo cikin baiwowin da ya ba da bayanin ya yi maku baiwa, la'anna to sai ya kawo magana aure, aure yana cikin baiwa wadda Allah yake cewa ni Allah na yi muku ni'ima ta hukunta aure tsakaninku da matanku, baiwa ce babba, to me yasa Allah ya keɓance wannan ya kawo tutuna, ai duk kuma baiwa ce da ni'ima ta Allah. to ya yi mannu bin nikahi li'anna kulla lazzatin min lazzati duniya to kassil kalba illa lazzatar jima saboda dukkan daɗi cikin daɗaɗen duniya to suna bushe zuciya in ba daɗin tarawa ba da'iman tulinul kalba shi wannan daɗin tarawa yana sa zuciya ta sanyi ta taushi ba'dul auliya sashen waliye ma حصل له الفتح بسبب لذة الجماع لذة الجماع فتح ya samu gare shi ya wusuli saboda dadin saduwa da iyalin shi wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin dama yace wannan sura akwai ayoyi da yawa wanda suke maganar alkaunu wanda yake kowane ɗaya ka duba to zai sa ka gane kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala. cewa min ayati hira daga ayoyin Allah khalqus samawati wal ardi halittar samai da ƙasai wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da sassaɓawan lugoginku da launonin jikinku ay lugatikum min arabiya wa ajamiya saɓawa lugoginku wasu larabci wasu baubauci wa alwanikum da saɓawa launukanku min bayadin wa sawadin wa gairihima wasu farare wasu babbaku wasu kuma zabaya wa antum auladu rajulin wahidin ko kuma dukan ku ɗayan mutum guda ne shine adam ko kuma nan uwa ɗai uba ɗai amma kowa daban-daban ku ɗayan mutum guda ne kuma ɗayan mace guda ne alaysa fi hadha ajabun ba mamaki cikin haka akwai shi inna la'ayatin sanidai ayoyi masu shiryawa ga gane ƙudurar Allah ya tabbata fi zalika cikin sassaɓawa tsakanin laurukan kuda halsunanku amma lil'alamin ga talikai lil'alamin ga masana shine malamai ba alami ne ba lil'alamin ga malamai shine masana wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته لدغ آيوي ما سنون إيكم الله منامكم بالليل baccinku a cikin dare shi dare na ɗauke da wata na'ura ta ikon Allah wadda ke da dangantaka da ƙwaƙwalwa ɗan adam idan ya baccin nan to sai ya zama baccin nan wajen alnanamakun subatan sai ya zama hutawa jininka da ɓargonka da komi zai koma ya yi sanyi gajiyar da ke ciki da wahala sai Allah ya cire ta wannan har kuma halittar muku rana wabtiga ukum da kuma biɗakku min fadalihi na fadala da shi ne tasarrufin da kuke cikin yini don neman rayuwa in dare ya zo kuma sai bawa ya bacci wannan mu shi bacci ka annawa mautun khafif ka ce wata ‘yan mutuwa ce mai ɗan sauƙi-sauƙi, walmautul akbaru amma babban mutuwa da ba a halkawa sai ya tsaro alaikum zai zo maku, inna la'ayatin sanidai ayoyi liƙaumin ya na ga masu ji na fahimta ya tabbata fi zalika cikin wannan abu ambato na halittar dare da rana da ba ku ikon yin bacci cikin dare. da kuma ba ku ikon zuwa neman abinci da abin rayuwa a cikin yininku ya ulama malamai suna cewa inda aka wa shay'in huwal jibal abinda ya komi ƙarfi shine duwatsu amma wal hadidu aka wa minal jibal bakin ƙarhe ya hi dutse ƙarfi lianna al hadida yaksuru al jibal saboda bakin ƙarhe yana kakkarya duwatsu ya faffashe su wannaru aqwa min alhadid kuma ita wuta ta hi bakin karfi karfi lianna nara tulinu alhadid saboda wuta ita ka tamsasa bakin karhi wal ma'u aqwa min annar shi ko ruwa so sun huta karhi lianna yudfi'uha dan ruwa na kashe wuta was sahabu aqwa min alma shi ko girgije ya hi ruwa karfi lianna sahab tahmilul ma saboda giragizai su ka ɗauko ruwa wariyahu aqwa min as-sahab shi ko iska yahi girgije ƙarhi lianna riyah tasuqu sahab saboda in sun ɗauko ruwa giragizai iska ke kora su inda Allah ka so su je su ruwa wal insan shi ko mutun aqwa min ar-riyah yahi iska ƙarfi tajidur riyah tusqidu dur wa tamurru bi sabil la taqdiru an tusqidahu ce za ka samu iska ya zo yana ka da gidaje da itace amma sai ya zo ya wuce yaro bai iya ka da yaro ƙarami bai iya ka da shi allama sai iska na bala'i ne wannan za a ba shi dama ɗauki ƙatta ka ga suna yawo saboda raƙumma da komi amma in dai ba iskan bala'i ba sai ka ga ya zo ya ka da gini ya ka da ice amma ga yaro na tahiya sai dai a sheƙa da gudu bai iya ka da yaro la taqdiru an tusqidahu ba ta iya kada yaro saboda mutun ne al-insanu aqwa min ar-riya mutun yahi iska karhi yathbutu al-insanu lir-ri mutun na iya tabbata ga iska iska bai kada shi ba to shi kuma mutun wannan mu aqwa min al-insan bacci yahi mutun karhi kai ka ga kato isasshe da bacci yazo sai ya fara lumsa shi kawai sai ga ya faɗi ya kwanta ko mai kame bai san abin da an kai mai ƙarfi ya danne shi shine bacci wal mautu aqwa minan nawm ita ko mutuwa ta hi bacci ƙarfi to ko an yi bacci da daddare karaman mutuwa ce amma in mutuwa ta zo to shikenan wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa dama'a وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون shi bacci cikin dare ba ka mamaki sai wata larura ta haidda kai cikin dare sai ka ji cit to duk ina mutane suke suna nan sun mutu sai da su ba guda guda kamar tashin kiyama guda guda guda guda biyu biyu uku uku kuma sai haka gari ya kubarin cabewa har da yan ka tai kasuwa to amma cikin dare kai ta gani sai ka ji tsit babu kowa kamar du'an mutu ashe karamin mutuwa ce wani kuma daga nan kaga ba tashi zai yi ba cewa wannan mun kai ban kwana da wani ya kwanta lahiya lau amma la sa mu cika da imani wa min ayatihi yana daga ayoyi masu nuna cikak ikon Allah yurikumul barqa Allah na gwada muku walqiya khawfan lil musafir tsoro ga matafiyi wa dama'an lil muqim da kwadayi da tsammanin samun ruwa ga wanda azauna gida wanda azauna gida da yaga ana walqiya to sai ya gyara wurare saboda tarar ruwa za a yi amma shi ku alayhi salatu wassalam in ya ga walqiya har dai an fara iska to an ce bai koma murmushi sai an yi ruwa an doke cewa ba a sa abin da a ciki ba ko bala'i ne ko azaba ce kuma haka aka so da'iman wa'abadan ka zama cikin taka tsantsan da tsoron Allah wa yunazzilu Allah na saukar da ma'an ruwa minas sama daga girgije fa yuhyi bil arda sai ya raya ƙasa da ruwan nan ba da mautaha bayan bushewarta bi an tumbit shine ta yi tsiri to mamaki da yin ruwan nan ko cikin dare ne da sai sai ga duk tsiri ya rufe bakin ƙasa yaushe an ka shikka shi a aiki can da yana ina kahin ai ruwan in ka tono turɗa ƙasa ba ga daga iri ciki amma ana ruwa gobe kana ganin ciriya hito inna la'ayatin san dai ayoyi sun tabbata fi zalika cikin haka liqaumin yaqilun ga mutanen da ke lura wanda ke da hankali al'ibar abubuwa na lura da aya Allah walau azumat koda ta zama babba ta girma la ya'zumu mawqi'uha illa fi qulubil arifin wato ba ta da girma in ba ga zukatan arifai ba masana Allah suke ganin abu aya Allah kuma ya zama ta yi girma ga zuciyarsu saboda su sun kasan Allah wa'alam ka sani anna daulatal mar'i yawmal qiyamati bi hasabi sa'ati ma'rifatihi daula da iko da jin daɗi da dama na mutum gobe kiyama tana daidai yalwan ma'arifa ɗin shi yana da ma'arifa da yawa zai samu daula mai yawa don ko ma'arifa ya tsito ce zai samu daula ya tsito kullum ta sa ma'arifatun rajul ita sa'ad daulatu bil akhirah ko yaushe ma'arifa mutum ta yalwata to daula ce za ta yalwata al akhirah wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته شردق آيوين الله ما سنة كإيكم الله سبحانه وتعالى أن تقوم السماء والأرض بأمره سمي da ƙasai su tsaya da al'amarin shi, kawai kumfa ya kunne, kawai zamo ta zamo, tsaya ta tsaya. sun mai za da akum da a watan min al'ardi sannan in yi kira ku kira daga kaburburanku iza antum sai ga ku ta juna kuna fitowa ɓul za a tashi kamar hitowar sungi haka za a donga hitowa daga cikin kaburbura to in ka gani sanda ake zuwa makabarta ai rami za ka iske mutum nawa an ka ruhi a ciki kuma in ka tona ƙasa kawai za ka gani sai can a ga ƙashi in ba a daɗe ba a ce aiko a gidan wani ne amma wani bi za a mafi yawa ma za a gama gina ba a ganin wata alama ta cewa mutum na wurin to amma da an busa kuma ciki zai hito wajen mutum ɗari sai su hito rami guda to a aka haka dan banda iko Allah na'am walahu man fis samawati wal ardi Allah shi adda duk wanda a cikin samai da kasai mulki ne na Allah halitta Allah ce kuma duk bayan Allah ne kullun lahu qanitu kowa da komi mai biyayya ne ga Allah subhanahu wataala baya kaka ce baka sallah ba to ai rayuwarka tsari ne na Allah ko in baka isa ka hita daga tsarin Allah ba to ai iyakan bauta kenan sai wanda an kai da kai shine biyayya komi da komi ga Allah ba wani abu wanda ya ratse ya zama bai karkashin hukuncin Allah وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض wa huwa al-azizul hakim wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa lin-nasi Allah shine wanda ka fara halittar mutane tun daga farko ba wai wani wuri ya gano ba kuma ba wani ya taimake shi ba sun mai ido kuma ya kashe shi kuma ya koma ya raya shi wa huwa ahwanu alaitu da za a kwatanta ga aikin ku ta da shi a mai sai bayan an kashe shi to ya he sauki bisa ga kakashi tun daga farko kamar ka iske makiri yayi lauje ya ce maka in na narke shi na iya koma wani ka ce kai ƙarya yake kaga ai mai da shi ya hiyin shi na farko sauki to Allah da ya halitta kuma shi ya kashe halitta ya ce maka zai sake ta da su ya sake bai da su ba mamaki cikin yayi haka walahul mathalul ala misali madaukaki shine sifa madaukaki ta tabbata ga Allah a cikin samai da kasai me asifatul asifatul ulya wahi ita ce annahu la ilaha illallah shine al-masalul ala Allah kadai Allah ilaha illallah wa huwa al-aziz fi mulkihi Allah shine mabuwaye cikin mulkin shi al-hakim fi khalqihi mai cikakken hikima cikin halitta ce Allah bayyan abu babu hikima bayyan abu ba manufa daraba lakum mathalan min anfusikum هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Allah shi ya halicci sammai da kasai da abin da ke ciki, to ƙaƙa aka cewa halitta Allah bayan Allah su zama kuma tare da Allah su zama kamar Allah wurin abauta musu bai yiwa ta sai kwatanta mana da kai kanka kadiba ka gani hal lakum min shuraka'a ko kuna da abokan tarayya fi ma razaqnakum cikin abin da mun ka arzita ku mimma malakata aymanukum daga bayinku wanda da muku ta mallaka ya zama da kai da bayanka cikin arzikinka daidai wa daidai kuke ba an tumfi sawa'un ku da su ku zamo daidai wa daidai cikin arzikinku ta hafunan kuna tsoronsu ka hifatikum an fusa kuma kamar tsoronku ga ‘ya'ya irinku wanda kuke tarayya da su kamfaninka in haɗa jari kuka yi da kai da masu kuɗi irinka za ya zama kowa na taka tsantsan yana jin tsoron abokin mu'amala ta amuna mishi to in kai da bawanka ne a cikin wuri guda kana tsoron bawanka irin tsoron dan uwan kasuwancinka ko alama ba haka bane to kai da yake bawanka baka daidaita shi da kai ba ya zaka daidaita Allah da bayan Allah halil abdul ladhi tamlikuhu taqdiru an taj'alahu kufan laka kana iya mai da bawan da kaka mallaka ya zamo tamkakka cikin dukiyarka duk wanda ya ga dama ya yi shi kan shi ba mallaka ta aka yi ba to balle ya ce hukunci da abin da kake mallaka kai hatta ta khafu haka ji tsoro ne kama ta khafu kuf Allah kai da ka ji tsoron da irinka mai dukiya irinka wanda kuke tarayya da shi a cikin harkokinku to tunda ba ku iya haka nan to kakku sa ba Allah abokin tarayya dan komi da komi bayani na Allah kazalika idan muka bayyana muku ayoyin nan filla filla nufassilul ayat haka muka bayyana muka rarraba ayoyi mu bayyana su liqaumin yaqilu amma ga mutane masu hankalta abinda aka gaya musu to da ba ku hakuri abokin tarayya ku zama bawan ku ne kuma ku ji tsoro ne kamar da mai dukiya irin ku kazalika Allahu tabaraka wa ta'ala haka Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu sharikan abadan ha abada Allah ba zai yadda ba zai karbi a sa mashi abokin tarayya cikin bauta ba bal yattaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man dalla Allah wama lahum min nasirin bal bari wannan magana hita batunta kawai da ittaba allazi da zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin su wanda suka yi zalunci suka yi ma'alla abokin tarayya to sun yi zalunci ne sun bi son zukatansu ba tare da wani ilimi ba son zuciya ne kawai ko dalili ka tambaye su ba su da hujja shin guma ka dauka bauta mu tare da Allah su sun ka halice ku a'a sun taimaki Allah ga halitta ku a'a suna arzita ku a'a suna iya halaka ku a'a to me a dalilin bauta musu tare da wanda duk wannan abubuwa yana iya yi muku shi kaga son zuciya ne kawai faman yahdi man adallallahu kuma sun bi son zuciya dan Allah ya riga ya batar da su to wa ka iya shiryar da wanda Allah ya batar babu shi min nasirin masu hana Allah ya musu azaba wa ma lahum basu da su wato basu da wanda zai hana Allah ya musu azaba fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun kai dai fa aqim wajhaka ka daidaita zatinka da huskantuwarka da huskaka liddini ga addinin musulunci halifa wanda yake madaidaici fitratallahi halitta Allah kenan allati fataran nasa alaiha wanda ya halicci mutane akanta wa hiya dinuhu ita ce addinin Allah kowane makhluki mutum in an bar shi ba a yi tasiri ciki ne ba bai da abun da zai sai addinin Allah don shi ya dace da halitta shi in kaga mutum bai addinin musulunci to akwai wani abu ya saba ma halittar da Allah ya mai manzo Allah ya ce kullu mauludin dukkan abun haihuwa yuladu ala fidratil islam ana haihuwa ce akan addini na musulunci fa abawahu sai dai uwa ce da uba ne yuhawidanihi su mai sai ba yahudi in yahudawa ne au yi nasira ne ko su mai sai nasara in nasara ne au yi majisa ne ko su mai sai arne in arna ne kamatun tujil bahimatul bahimata kama yadda dabba ka haihuwar dabba hal ta ji duna fiya min jada'a kuna samun mai yankakken hanci ko yankakken kawa ko hannu a ciki babu la la tabdila babu canji li khalqillahi ga addinin Allah ai la tubaddilu kakku canza addini ku tsayen ku nan dalika dinu wancanan ka shine addini alqaim madaidaici walakin na kasaran nas sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna basan haka ba munibina ilaihi wattaquhu wa yaqimus salata wa la takunu minal mushrikin ku tsaye da addini munibina kuna masu mayar da dukkan lamarin ku ilaihi zuwa ga Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah wa aqimus salata ku tsaye da sallah wala takunu minal mushriki da kakku zamo daga cikin mushrikai ba su tara Allah da wani cikin bauta minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun kakku zamo daga cikin mushrikai minal ladina daga waɗannan farraqu dinahum da suka rarraba addinin su lihtilafihim dan sassaba wa su fima ya abudunahu cikin abin da suka bauta wa wa kanu su zamo shiya'an jama'a jama'a mabambanta cikin haka kullu hizbin kowace jama'a farihu na masu farin ciki ne bima ladaihim da abin da ke gare su na abin bauta wa wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi ثم إذا أذاقه منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا مس الناس ضر idan tsanani da bala'i ya shahi mutane su ne kafiran maka da irinsu sai ka ji da aurabahum suna ta kiran Allah suna roƙo Allah Allah dai ya kawo sauƙi Allah dai shi yayi muna Allah dai shi kaza a lokacin an sa Allah za su ta kira Allah munibi na ilai suna masu komawa zuwa ga Allah sun mai za za ƙwamino rahamatan sannan idan ɗanɗana musu rahama bilmada da aka samu ruwa ko aka samu tsira daga bala'in da ya mai da su zuwa ga Allah iza fariqun minhum sai ka ga wasu jama'a daga cikinsu yushriku da birabbihim suna tara wani abin bauta da ubangijinsu madadin su tsaya ga matsayin da sun kai na sakin kowa sun ka kama Allah lokacin bala'i to ko an yaye bala'i su zaman su nan wurin Allah subhanahu wataala li yakfuru bima atainahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamun Allah ya ce hum liyakfuru sun dade su yi ta kafirci bima atainahum da abunda mun ka basu ba shi suka so ba to sun dade urida bihi at-tahdid ana nuhin ban tsoro ba wai ya izini bane fatamatta'u ku ji dadi ku yi abin da kuka so amma fasaufa ta'alamu na aƙibata ta matu'iku da sannu za ku san ƙarshen jin daɗinku da aikata abin da kuke so ku yi in kuka kanku cikin azaba za ku gane cewa ba kyauta ba kanku ba a manzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun a manzalna alaihim ko mun saukan masu da sultanan shine am balbare dai mun sauka musu da hujja fa huwa yatakallam yana magana takalluma dalalatin magana ta shiryawa yana musu magana da shiryar da su bima kanu bihi yushrikun da abunda suke tarawa da shura Allah in ka mai da am da ma'anar bal kenan da kuma ka batta kan tambaya cewa tambayan bansu shin da suke shirka mun sauka musu ne da hujja hujjan nan tana magana magana shiryawa akan abun da suke tara mu da su wurin bauta mu mun kasa su su riƙi goma su bauta mu tare da mu la ba mu mun kasa su ba to na sun ka samu son zuciyarsu ne wa idza azaqana an-nas rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun al'adan mutane tsakaninmu da su wa idza azaqana an-nas rahmatan in muka ba mutane rahama to muka ɗanɗana musu rahama wadata ko lafiya ko samun wata biyan bukata farihu biha sai su danga farin ciki irin farin cikin girman kai da butulci ga Allah da ni'imar nan da rahama nan da mun kai basu wayan tusibum sayyi'atun idan tsanani da musiba suka same su bima qaddamat aydihim sakamakon abin da suka aikata da hannuwansu izahum sai kuma ka gansu ya kanadu na ai ya isu na min rahmatillah suna yanke kauna daga rahama Allah kamar Allah bai taɓa musu rahama ba kuma kamar ya gaya musu cewa bai ƙare musu rahama madadin ma su tuba su koma ga Allah don kwaɗan ya tuna da su ya yi masu a'a sai a ci gaba da ima Allah mugun zato awalam yarawanna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا شنكوكو بوسدي بني أن الله تواشي الله يبسط الرزق لمن يشاء شيك يلو تأزكي قوان يسو ويقدر شيك قنت تأزكي قوان يسو قنت تا bahaushe ya ce zahin nema bai kawo samu sai ka ga wani tun haihuwar mahaihinka yake ɗan koli a kasuwa haka zo ka zama triloniya ma ba ma biloniya ba shi yana nan ba a mutu ba ba a rai ba kuma ya hika dubara ya hika komi amma kuma ka zo ma sai ka iske battal ne wani kuma ka iske shi wawa amma kuma shi aka so da dukiya da kuma ba mai hana shi sannan sara da sassaƙa bai hana gamji toho duwar aka zo aka kewa ana mai sharri arzikin nan dai sai ya tabbata gare shi wani ko duk dubara ce sai za a bashi da yaudara kawai innal ayatin liqawmin yu'minun haqiqa ayoyi ga masu imani wanda ka nuna kudura Allah ya tabbata fi zalika cikin cewa Allah shi ka arzitawa ga inda ya so shi ka kuntatawa ga inda ya so tun zamanin da ake mulkin siyasa wannan karo na baya za ka yi mamaki wasu da wani ka arzita wani da wasu sun arzita wasu wani an ba shi motoci an ba shi babura an ba shi kuɗi amma ina yana nan hako dai Allah shi ɗaya ka arzita wanda ya so da haka nan ku nemi arziki wurin Allah ba wurin bayan Allah ba a'a ko kaddara ta kai ka kada barantaka ga wani ko nan bukata ga wani to kar ka yadda ka saba da Allah saboda ba shi adda ba Allah adda abu ne da haka nan ka tsaya nan ka bi zahirin shari'a tsakaninka da shi ka tsara amana ka tsara gaskiya sannan kakka zama ɓannaci sannan ka san ciwon kanka in kai haka nan sai haga Allah ya tabbatar da arzikin na in ya so ka da arziki akwai lokacin da ana ba samari yan dubu biyar biyar to to daga ba suka mai da abin kuma rashin arziki sai a cimma kwamishina da adduna wai ba a ba su ba har yanzu kaza kaza kaza kaza aka yi kwamiti a gane wasu daga ciki Allah ya taimaka ciki suka ci su ci da uwayensu har sun yi aure sun yi gida ga iyayensu ta dubu biyar biyar ɗin nan wani kuma banda shan kwaya ba abin da ya kai da su da aka ya ma haukace bai sa abin da ya kai ba kuma duk kuɗin ga za a ba su daidai wa daidai kaga wannan Allah ya nuhi ya arziki da su ya yi gida ya ɗauki uwaye ne tsofaffi shi ka ci da su ya yi aure kuma dubu biyar biyar ɗin nan kawai to kaga ba wai dubara ba ce a nan Allah ya sa arziki nan kuma Allah bai sa ba Allah ya lauta mana arzikinmu fa'ati zal qurbi haqqahu wal miskin wa min as-sabil dhalika khairul lil ladhina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun in Allah ya baka to kasan cikin dukiyarka akwai haƙƙin ‘yan uwan zumuntaka ba wai sai ka ga dama ba haƙƙinsu ne Allah ya ce fa'ata zalƙur ba haƙƙahu ka ba ɗan uwan zumunta haƙƙin shi min albirri wasila na yi mai alkhairi da kuma sada zumuntar shi to wurin sada zumuntar nan wani kai za ka ba shi wani a in ya zo ka saka mashi huska wani ko a kai ka tashi ka ce ka gaida shi wannan shi ne asila kowa da akwai abin da yi shi wanda bai da to kada ya girman kai shi wanda adda shi ko kada ya rowa kuma abin da ya samu kasan zumuntan nan ta yi wannan abin muhimmanci yanzu hangen cewa ka in ta a ce wani abu ne ka so sai zumunta ta yanke ko ko a ba ka son a zo saboda kakka ba yan uwanka wani abu sai zumunta ta yanke a zumunta daban abin da zai gudana na alkhairi daban ka je wurin dan uwanka in kana da abun kai mai ka kai mai in baka da abun kai mai ka kai mai zumunta shi kuma yana da abun baka ya baka in bai da abun baka ya yi zumunta amma ban da zagi da mugun zato na ce bai bani komi ba ya zo bai ban komi ba to kuma a sani dan adam kosawa gare kada saboda son zumunta kullum ka takura ma mutum ka gani kuma ba kyauta mishi ba kai dai ka ba dan uwan zumunta haƙƙin shi na alkhairi da sada zumunta wal miskina shi ma talaka yana da haƙƙi cikin dukiyarka sannan ka kuma wani abu ne wanda kai ya kamata ka gode ma miskini saboda shi ka ɗaukar dukiya ya kai maka lahira aljanna ya aje maka tunda aljanna ba a zo a kai kuɗi a dawo ba ka zo ka yi gini ka dawo duk abin da ke can ba ka zo ka ce ka dawo amma yankan ba miskini ko ɗan wanzu zumunta can zai kai maka iska abin nan kuma Allah ya tattalin maka shi ya zama nunkin ba nunki da haka ashe yanka sada zumunta ko ka taimaki miskini kanka ka taimaka ba shi ba wa bana sabil haka nan almusafir haka nan matafi ku taimake mina sadaka daga zakka mutum komi dukiya ta idan ya zo wani gari guzuri ne ya ƙare to ku ɗibi ko da zakka ce ku ba shi halarce gare ka ɗibi cewa ai ba aba mawadaci zaka a'a an ce wai zaki garin wasu kusu tunda ya baro gida nan ba a ma san shi ba to kaga bai da abin da zai yi da haka nan ku bashi abin da zai mai da shi gida zalika sada zumunta da taimakon miskini a bashi haƙƙin shi da ba da haƙƙin matafiyi gare shi khairun shine yafi zama alkhairi lillazina yuriduna wajhallahi ga waɗanda ke nuhin samun lada Allah subhanahu wa ta'ala, da ya ce waje Allah ya ce, ai, sawabahu lada Allah, wa'ula'ika masu yin abin da muka ce ɗin nan humul muflihu su ne masu samun babban wurin Allah. Wa ma'ataitun min ribar liturubu fi amwalin nasi, falayar bu'in da Allah. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم أبن كنك باي من ربا نربا باي باشي دروا با a aka ba mutum hadiyya kana son ya baka fiye da wannan irin irin bukin mata ya uwa ta haihu an ba ta mace misali an ba ta naira dubu ana jiran in wagga ta haihu ita ku a bata dubu da ɗari biyar shi ta ka jira ko abin da bai dole da a ƙara mata to idan aka yi biki gare ta ba a kawo mata komi ba sai ta tadda mutum ta yi ka ce ma wance ƙware da tatte ta dawo ƙware da tattahi to ta dawo to kaga wannan in bata bata ba to koda in ta bata daidai abin da ta baya to ta yanke alaka ke da a wancan ba ta son buki da ni abin da na bata shi ta bani da haka an bata to in ko bata baya ba wani wuri jidali zai zamo sai ta biya ta ce wai ba kira mai ci gawai to wannan ba a son irin wannan ba haramun bane amma dai to abin da ya kamata in za ka taimaki ɗan uwa ka taimake saboda Allah in Allah ya sa ya baka ka gode in bai baka ba ai Allah ya baka lada bayan to ɗaya shay'an hibatan abin da an riba nan ka ba da wani abu kyauta aw hadiyatan ko hadiya ya tadaluba akasara minhu dan ka nemi abin da ya hewa daga abin da ka bayar bayo ma bin riba nan ana ce mishi riba ko kuma zaka tai ganin mutum ka sai ɗan turare da ya hadiya ka kai mai to in za ka dawo jira haka ya baka wasu abubuwa da yawa in aka ce to gobe dai naka koma ƙila ma tun sati zai ce to rana ya ce da Allah ya kai ina nufi in koma gida to ranka ya ɗaya jibi dai insha Allah koma da kai tahiyar nan dai gobe ce kana jiran dai a kawo wani abu a baka kuma da yawan da yake in baka ba ce to abun nan da ni bayat wallahi rance na an so shi bashi don Allah a bani in mai baza abinsu akan samu haka nan to dai in za ka yi kyauta ka yi don Allah kawai liturbu don ku samu ƙari fi amwalin nasu cikin dukin mutane almu'udai na waɗanda aka ba fala ya rabu to wannan bai ƙaruwa inda Allah wurin Allah la sawaba fi lil mu'udina babu lada ce ga masu bayarwa kaga nan bambanci wasu likoyi الموضيع المفعولين الموضيع المفعولين وما آتيتم من زكاة أما أبن كنك بيان صدقة تريدون وجه الله كنا نيما لا الله فأولئك ما سبا ودا الله هم المضعفون ثوابهم بما أرادوا sune masu nunnun kalada su wurin Allah da abin da suka nufa na lada to wurin Allah za su samu nunki ba nunkin abin da suka bayar الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله يتي الله شيد الله الله الذي خلقكم شي halicceku sun marzakaku su dan ya arzita ku sun bai mutu ku kuma shi zai kashe ku sun mafiye ku kuma shi zai raya ku gobe kiyama Allah kenan hal min shuraka ku man yaf'alu min zalikum min shay'in cikin abin da kuka tara Allah da shi ga bauta akwai mai maku wani abu cikin wanda akwai wanda ya halice ku banda Allah babu akwai mai arzita ku banda Allah babu wa ka kashe ku banda Allah babu wa zai raya ku in ba Allah babu ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wata'ala Allah ya ɗaukaka amma yi shirku daga abin da suke tara shi da shi cikin bauta zaharar fasadu fil barri wal bahar bi ba ka sabata yadin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ya ce zaharar fasadu banna ta bayyana fil barri a sarari al-qifar bi qahdil madari da hwari na ruwa wakillatin nabat da ƙarancin tsiri ko ma ga ruwan ga komi amma kuma noman bai yiwuwa saboda gudun rayuwa wal bahri da cikin gulbi shine albiladu lati alal anhar gola gwarurun da ke bakin gulbi ko kan wuraren fadama bikin lati ma'iha da ƙarancin ruwan gulabe da fadamu wannan ya faru na yawan bala'i a sarari da cikin gulabe bima kasabat aidin nas saboda abunda hannuwan mutane suka aikata inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zahara al-fasadu banna ta bayyana fil hayawan cikin dabbobi qalla labanuhu wa nitajuhu nonon yayi kadan ya'yan da suka haihuwa ma sun yi kadan wa kasura amraduhu yawan rashin lafiya da mace-mace ya yawa cikin dabbobi da mutane ma wa qallatil barakat fi zuru albarka ta yi kaɗan cikin abubuwan da ake noma na hatsi wa khasaratit tijarat kull wa khasaratit tijarat kasuwanci ya zamo khasara kulluha bi mu'asi bani adam duka waɗannan abubuwa sakamakon saban mutane ne wal bahar gulbi banna ta bayyana ciki bi igraqi subun yawan nutsewa jirage so nawa kana jin a ce jirgin ruwa ya nutse da mutum kaza ya mutu wa qillatil baraka fil biya da karancin albarka a ruwa to Allah ya yi muku mutane haka liyudhiqahum da ya dandana ma mutane ba'dal ladhi amilu sashen abin da suka aikata ba dan wai yana jin haushin su ba a la'allahum ko cewa su yarji'u za su dawo daga barin banna sai Allah ya yi musu wannan bala'i kaga Allah ya faɗi abu ciwo kuma ya kawo magani in muna so a canza yayi bannar da muke ciki shine mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu gyara ayyukanmu tun ana zanne lahiya ƙasashenmu akwai wata da ta yaba halki ce duk abun da ake ciki to kaɗan ne saboda an je ne cikin masai an yi ɓanna kaza an yi ɓanna kaza daga duk abun da aka gani a ƙasashenmu to kaɗan ne na bala'i ga lokacin ma ƙur'anin ba ta aka ƙone shi ba saboda shari'a da ake yi ƙur'anin da aka kwaso shi haka nan an bashi cikin kashe shi saboda shari'a ba ta ƙare ba da aka zo aka yanke hukunci wasu an ce a kashe su da takobi wasu an ba su ɗauri har su yi hankali wasu kuma an ba su saboda babu shaidu to sai aka ba da saƙo cewa to muddin ba a ɗauko jikan na an ka ƙoda ƙur'anin nan ba su masu yin wannan abun to ai tsahi ne kuma buƙatar su ta biya don haka bala'in da za a shiga Allah ɗaya sai lokacin ana hanyar kamar wasa ce bala'in da za a shiga laɗe sai iyaka ce muka faɗa ma hukuma ƙarshe dai aka ɗauko shi aka ƙone to amma kuma ba a bari ba don haka bai ma kasabat aidin nas duk abin da muka gani to wasu ne suka ja muna da haka in kai baka cika sai a gode ma Allah amma kuma ka sani tubarka da kirkin kana iya ma abin sauki sai mu koma zuwa ga Allah yadda muka sha wahala saboda wasu la'alla Allah ya yi saboda mu mun koma ma Allah amma don yanka ba Allah gaba ɗaya to kuma wannan Allah ya sauke sai dai mamakin mujizar Qur'ani ko da aka ɗauko jikan nan babu takarda ko guda ta zamo ƙasa ta zamo ƙasa sai aka sa fetur aka kunna wuta aka kone duk da cewa dai abin yanzu ya sauki an daɗe ba a ji cewa an gano inda aka sa Qur'ani masai ba amma kwanan ba abin sai ka ce wutar daji Allah kiyaye mu qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushrikeen qul ce masu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam siru fil ardi ku tahimana ku yawata cikin duniya fanzuru ku yi duba ku gani kayfa kana aqibatu alladhina min qabl ƙaƙa ƙarshen magabatan ku ya kasance kana aksaruhum mafi yawan waɗanda suka gabace ku mushriki na mushrikai ne ƙarshen su fa uhliku duk an halaka su to kuma in ba ku ba da gaskiya ba halaka ku za mu yi fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabl an yati yawmun la maradda lahu min Allah yawma idhin yasaddaun kai dai fa aqim wajhaka ka daidaita huskantuwarka da zatin ka dinil qayyim ka addini madaidaici dinil islam shine addinin musulunci min qabla an ya ce yawman tun kahin yinin da yake la maradda min Allah ba abun da zai mai da shi in ya zo daga Allah yawma izin rannan yasaddaun jama'a za su rarrabu bayan hisabi wasu su yi aljanna wasu su yi wuta to ka zo ka koma ka tsaya ga addini kyam tun kahin wannan rana in ka tabbata ka bi addini a ranar za ka yi aljanna in kun ba ka bi batu ranar wuta ka yi Allah ya kiyaye mu man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun man kafara wanda ya kafirce ma Allah fa alaihi kufruhu bala'in kafirci ne zai koma ga kan shi kadai wa huwa naru shine dawama a wuta wa man amila salihan wanda ya aiki na wanda ya aiki na kware nagari fale an fusu yi mahadu suna shin hida mazauni mai kyau da makoma mai kyawu shine aljanna li an fusim dan kawunan su wato wanda yayi nagari dan kanshi wanda ya mugu ma dan kanshi li yajzi alladhina amanu wa amilus salihati min fadli innahu la yuhibbul kafirin Allah ya rarraba mutane ya kai wasu aljanna ya kai wasu wuta liyajziya dan ya saka mu alladhina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari ya saka wasu bin fadlihi daga fadalate kaga an ce a saka musu jazai amma kuma yace min fadlihi ko da kaka ganin kamar ladar sallah ce da kaza eh ladar ce amma dai fadala ce ta Allah tunda shi ya shirya ka shi yasa kai aikin nan kuma shi ya ga dama ya karba kuma shi ya kwatanta abin da zai baka na sakamako wato kakka dubi kokarinka da fadala ta Allah in ka bi Allah innahu Allah la yuhibbul kafirin ba ya son kafirai in Allah ya ce bai so to azaba yake yi wa min ayati an yursilar riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriya al-fulku bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa min ayatihi hayyu shina daga ayoyin ubangiji masu nuna cikak kudura ce an yursilar riyaha ya turo iska mubashiratin masu yin bishara da samun ruwan sama wali zikakum kuma dan ya dandana muku min rahmatihi rahmate wali tajral fulku kuma dan gulabe su kawo su gudana bi amrihi da nuhin ubangiji subhanahu wataala wale tabtago kuma don ku biɗi min fadali fadala Allah wala allakum wai ko cewa ku tashkuru za ku gode ma Allah wala qad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙiƙa mun aiko manzanni da dama kahin mu aiko ka mun aiko zuwa mutanensu kuma sai suka zo masu da hujjoji mabayyana fanta kamna sai muka yi azaba min allazina ajramu ga waɗanda suka ƙaryata su suka yi aikin da bai dace ba a halakana muka halaka allazina kazzabuhum wanda sun ƙaryata su wa kana nasrul mu'minina taimakon mu'mina ya zama haqqan alaina wajibi gare mun wajabta maka mu taimakon mu'minai Allahu alladhi yursilu riyaha fatusiru sahaban فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الله الذي يرسل الرياح شيد وندك أيكو إسكا فتسير سيتموس أد سحابا جرجي تزعجه فيبسطه سيشهد جرجي fisama'i a sama kaifa ya sha'u yadda yake so min ƙillatin wa kasara ko ƙaranci ko da yawa a yi shi kaɗan ko a yi shi da yawa waya ja'aluhu ya sanya shi kisafan yanki-yanki mabambanta fataral wadaka in ya so sai ka ga ruwa ya kharuju yana fita min khilalihi tsakankanin shi ba wai shi hadarin shi adda ruwa ba kun ba ta suke make-make sama ba ai da yawa jirgin sama zai shiga cikin girgije ana ruwa ya daɗe yana tahiya ciki kuma sai haga ya hita ya wuce can kuma ba samu ruwa make-make a sama ba da haka kamar rariya ce shi girgije tana Allah ka halittar ruwa ya zubo su bai za a saba bihi man ya sha in ya samu wanda yake so da ruwan nan min ibadihi daga cikin bayan shi izahum sai ka ga su ya shiru suna ta farin ciki wayan kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi labublisin ko da sun zamo min qabli an yunazzala alaihim kahin a sauka musu da ruwan sama min qablihi ta'kidun ta'kidi ne ga wancan sun zamo labublisin masu yanke kauna ay ayisin min rahmatillah to da an yi ruwan sai an manta da wahala shikenan an shiga cikin kuma jin daɗi فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير Allah ce ka yi duba zuwa ga gurabun rahama Allah shi ne ni'ima Allah ka yi duba ga yadda Allah ka raya ƙasa bayan bushewarta sai ka ga ta koma da tsiri da komi alamar rayuwa ka sani wanda ka raya ƙasa bayan bushewarta lamuhil mota wallahi mai iya raya matacci ne kuma zai raya su Allah mai iko ne akan komi da komi wala in arsalna rihan far'ahu musfarran lazallu min ba'di yakfurun wala in arsalna rihan idan muka aiko iska mudarrata mai cutatar da shuke-shuken su far'ahu su haka shakka su musfarran ta yi ja ta kone kenan lazallu kuma wallahi sai haka sun zamo ya kafiruna suna kafirce mana min ba'dihi bayan shakka su ta yi ja فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك كي لا تسمع الموت باك إيجيد متتشي ولا تسمع الصم باك إيجيد كرامي الدعاء كرنك إذا ولوا إنسن جويا مدبرين سنا مصباك بايا wato wanda Allah ya yi shi daɗaɗɗe ba shirye ba ka iya shirye da shi wa ma an tabi hadul umya an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun haka baka ya shiryar da makahi daga barin batarsu baka ji da kowa sai wanda ka ba da gaskiya da imani da ayoyi shine qur'ani fahum masu imani da qur'ani muslimun sune masu musulunta da mika jawa zuwa ga Allah su kake iya shiryawa su kake iya jiyawa da kiranka الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير هيا دي الله الله الذي خلقكم شينه wanda halicceku min dhufin daga rauni shine ruwa wulakantacce na mani duk wanda ka gani to asali ne ruwan mani ne to yan banda Allah waka iya mai da ruwan mani mutum babu shi sai Allah sannan ja'ala min ba'da zofin quwwatan ya sanya muku ƙarfi na yarantaka bayan shi ƙarfi na samartaka bayan wancan rauni na zaman ku mani sun maja'ala min ba'da quwwatan zofan washe ba ana nan ku in ba ku mutu ba shi ya sa maku bayan ƙarhi ya sa maku rauni na tsuha kuma washe ba da hurhura sai ka ga bakin gashi ya koma farifet ya khaliqu Allah shi ka halitta ma ya sha'u abin da yake so wa huwal alim shine masani da gyaran halitta ce alqadir bai cikakken iko ga duk abin da ya so yi cikin halitta ce wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu al-mujrimun ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun ranar da za a yi tashin kiyama kiyama ta tsaya a ran nan kafirai za su yi ma Allah rantsuwa wai ba su rayu duniya ba sai sa'a guda Allah ya ce ka zalika ka dufa kuma haka suka zama suna juyawa ko ana juyar da su an alhaƙi daga barin gaskiya wa qalallazi da utul ilma wal imana laqad labistum bi kitabillahi ila yawmil basi fa hadha yawmul basi walakinnakum kuntum la ta'lamun wadanda aka ba ilimi da imani suka ce wace sa'a guda ai kun zauna cikin littafin Allah zuwa tashin kiyama ranar tashin kiyama to ai yau ko wannan rana ita ce ranar tashin kiyama ladhi ankartum wanda kun kai musu kun ce ƙarya ne to gashi ne kuka cikin shi yau walakinnakum sai dai ku kun zamo la ta'lamuna ba ku sani ba fa yawma idhil la tanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wala hum yustatabun ran tashin kiyama ita ce ranar da kawo hanzarin kafirai azzalumai ba zai amfane su ba fi in karihim lahu cikin musu su ga ranar rana sun yi musu sun ga ya zo cewai rabbana mun ji mun gani wanda za a yi Allah kamar da mu duniya wallahi za mu gyara aiki Allah ya ce to mi amfanin kun gyara aiki ku zaman ku haka nan mana walahum yusatabun kun ba za a mai da su duniya ba wai dan su yi abin da Allah zai yarda da su da shi wala qad darabna lin nas fi hadha alquran min kulli masal wala in jitahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun haqiqa mun buga misali kowane iri ga mutane cikin wannan alqur'ani sai dai ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ka zo makafirai da ayakka shine alqur'ani tabbas zaka ji kafirai suna cewa inantum ku annabi muhammadu da sahabbai ne ba kowa bane illa mabudulu sai mabannata makareta kazalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun fasbir inna wa'dallahi haqq ولا يستخفنك الذين لا يوقنون yadda kaji sun karyata ka da kai da sahabbanka ba da banza bane Allah ne ya dwada zukatansu ya bata yamki yadda kaga Allah ya yamki zukatansu to haka Allah ka yamki zukatan waɗanda yake ba su da ilimi ba su san Allah ba abinda za a kawai fasbir ka yi haƙuri za mu halaka su ba mun ce za mu taimake ka ba za mu halaka su ka yi haƙuri ka jira za mu taimake ka za mu halaka su fasbir ka yi haƙuri mana inna wa'adallahi bi nasrika alƙawalin da Allah ya cewa zai taimake ka haƙun gaskiya ne alladhi la yuqinun wanda basu tabbata suka sakan kace tashin kiyama ba wala yastakhiffanaka kasu rawrawar da kai su saka kasa haƙurin jira alƙawalin alhamdulillah